بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alaikun salam wa barka mu da haduwa a wannan yammaci na ranar laraba mun shiga daren alhamis wanda shine daren daya ga watan safarul khair shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 15 ga watan July 2026 daga wannan masallaci mai albarka wato Masjid Umar ibn al-Khattab da aka fi sani da suna dandali a nan cikin wadan Zaria a Nigeria inda muke darasi a cikin tafsirin juz'u amma a yau insha Allah za mu yi darasi na ɗaya kenan a cikin suratul zalzala a rama zai karanta mana wannan sura bismillah da zujjatul أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
na'am Uh, suratul zalzala ita ce sura ta 99 a cikin jerin surori a uh, musaful usmani wato in ka faro lissafi daga fatiha bakara ali imrana nisa'i za ka tare ta ce sura ta 99 sura ce da aka yi sabani akan makiya ce ko madaniya da yake zancen da ke cikinta ya fi kama da irin mawdu'at na surori da suke 'yan madina sannan ta ɓangaren wato sauka alkur'ani ita ce sura ta 94 da ta sauka cikin alkur'ani mai girma ta sauka bayan suratul nisa'i kafin suratul hadid ana ce mata suratul zalzala ko suratu azzalzal ko suratu idza zulzilatil ardu wannan sura a maudu'inta kamar mafi yawan maudu'at na surori da suke cikin wannan juzi'i wato tattaunawa akan alkiyama da abin da ke cikinta na mawaƙif abubuwan da za su faru alkiyama da kuma muƙaddimat wato abubuwan da za su faru gab da tashin alkiyama din akwai hadisai da suka zo mabambanta game da falalarta daga ciki akwai hadisin Abdullahi dan Amru dan As radiyallahu anhu da yake cewa ata rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ikra ya rasulullah ikra'ani ikra'ani ya rasulullah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko koya mini karatun alqur'ani faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ikra thalathan min zawatir ra'i ka samu surori guda uku ma'abuta ra'un ka karanta su wato wanda a cikin su akwai alif lam mim ra wato suratu yunus da hud da yusuf da ibrahim da hijr wannan sune surori guda biyar zawatur ra'i suratu yunus alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim akana linnasi ajaban ko an auhayna ila rajulin minhum tace suratu yunus ko suratu hud alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladin hakimin khabir ko kuma ta uku ce suratu yusuf alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun da suratu ibrahim ita ce alif lam ra kitabun أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم تتي إبراهيم قو سيتك أرشنس أجيرين جيسي تتي حجر يتفرد ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين to waɗannan su ne ake ce musu zawatun ra'i ma'abuta ra'un wato masu alif lam mim ra to alif lam ra ko alif lam ra nam su ake ce musu zawatun ra'i sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to ka zabi guda uku a cikin ka koyi karatun su wannan mutumi da ya ji wannan karatu mai yawa fa qala yace kaburat sinni ana karanta da kaburat ko kabirat sinni yace shekaru na sun yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam washtadda qalbi yace damuwa ta mun yawa a zuciya wa ghaliza lisani baki na ya riga yayi nauyi a bazan iya ba karatu da koyon ilimi da koyon qur'ani ya wuce mu ne tunda ni yanzu dattijo ne mai shekaru bazan iya ba sun muni nauyi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ikra min zawati hamim don wadancan sun maka nauyi to ka samu wani sashe na surori masu hamim hamim hamim ka karanta su sune ghafir fussilat shura zukhruf dukhan jafiya ahqaf bakwai kenan ko so ake ce mazawatu hamim surori da suka fara da hamim ghafir fadan Allah hamim tanzilul kitabi minallahi alazizil alim ghafirul dhanbi wa qabilit tawbi daga ita sai fussilat ita ce hamim tanzilun minar rahmanir rahim كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا سي سورة الشورى إتتي لقارن حامين عين سين قاف سنة الله يتشيك كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم العزيز الحكيم سوى تما سيزخرف wannan shura muka fara ku ai sun kam shura sai zukhruf a wanda ta fara da hamin wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun farkon ta kama da farkon sautin su ko daga nan sai hamin dukhan hamin wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundirin fiya yi furaku kullu amrin hakim amran min indina sai ta kusa da ƙarshe ta ce jafiya ita ce ita ce menene ma hamin tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim kama da yan wata ahqab Allah ya ce menene ma inna fi samawati al-ardi laayatin lil mu'min wa fi khalqikum wa ma yabsu min dabbatin bil'adun min dabatin to sai ta karshe tace hamin ahqaf kan izu ko hamin tanzilul kitabi lillahi al-aziz al-hakim inna anzalallahu ma khalaqna samawati wal arda ma bainahuma la bil haqqi wa ajalin musamma wadannan sune zawatu hanim masu farawa da hamin su bakwai ghafir fusilat shura zukhruf dukhan jasiya ahqab annabi ya ce mishi to idan wadancan sun maka nauyi masu alif lam ra to ka zabi wasu a cikin nan ka koya hadisin yace sai mutumin fakarrara maqalatahu sai ya ƙara cewa ya manzo Allah shekaru sun min yawa baki na yayi nauyi zuciya ta cika da abubuwa bazan iya ba ka canza mini sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to ikra thuluthan min almusabbihati to ka koyi daya bisa ukun surori da suka fara da tasbihi sune isra'i da suratul hadid da suratul hashari da suratul saffi da suratul jumu'a da suratul taghabun da suratul a'la su ma su bakwai ko kaga ɗaya bisa uku su kamar sura biyu kenan kamar sura biyu a suratul isra'i ita ce farkon su subhanal ladzi asra bi abdi da hadid ita ce sabarillahi ma fi ma fil ardil wa huwa al azizul hakim lahu mulku samawati wal ard ko tace tace hadid sai hashar sabali lillahi ma samawati wal ard wa huwa al-aziz hakim huwa allazi akhraja allazina kafaru min diyarihim ko ila kitab min diyarihim sai as-saf sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al-azizul hakim ya allazina amanu lima taquluna ko kuma juma'a ita ce mai fili mudari yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim sai kuma tagabun go ita ce ita ma yusabbihu yusabbihu lillahi ma fi samawati wa fil ardi lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa huwa ala kulli shay'in qadir daga nan sai suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la waɗannan su ne zawatu al-musabbihat wanda suka zo da tasbihi sai ya sake cewa fakarrara maqalatan sai ya sake cewa kabirat sinni washtadda qalbi wa ghalidha lisani shekaru sun muni yawa zuciyata ta yi nauyi harshe na ya riga ya karye sannan ya ce ya rasulullah ikra'ani suratan jami'a me zai ka ka zaɓa mu wata sura da ta tattara duk waɗannan manyan surorin ta tattara samari na abin da ke cikinsu fa aqra'ahu suratal zalzala sai annabi ya karanta da shi iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha da ya gama mishi fa qala ar-rajulu wallazi ba'athaka bil haqqi la azidu alaiha shay'an abada yace na rantsi da Allah da ya kuka da gaskiya ba abinda zan kara ta ishin tunda ka ce mun jami'a ce sai mutumin ya fita annabi yana cewa aflahar ruwaijil aflahar ruwaijil in sadaka inda gaske yake ya tsira inda gaske yake ya tsira sannan sai annabi sake cewa alayya bihi kai a dawo mini da shi aje a dawo da shi sai aka sake dawowa da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara mai wani karatu daban akan hukuncin layya da sauransu amma dai wannan shine iya mahallin shahidin wannan hadisi yana cikin musnadil imami ahmad ibn hanbal da sunan tari imamu abu dawud da an-nasa'i a cikin as-sunan al-kubra da al-imamu al-hakim a cikin al-mustadrak kuma ya inganta shi haka nan al-baihaqi a cikin as-sunan al-kabir waɗannan malaman duka su rawaito shi sai a shekul albani muhammad nasiruddin shi ya karkata zuwa ga cewa isnadin yana da rauni wallahu ta'ala ala hadisi na biyu game da falalar wannan sura shine hadisin anas dan malik wanda al-imamu at-tirmidhi ya rawaito kuma ya hassana shi anas dan malik Allah ya ƙara masa yadda yake cewa qala rajulun min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه هل تزوجت يا فلان annabi ya tambayi wani mutum cikin sabon sai ya ce wai wani ko kayi aure qala la wallahi ya rasulullah ce wallahi ya manzo Allah ban yi aure ba wala indi ma atazawwaju bi shi kuma ma ba ni da abin auren ko ina so ban da kudin sadaki ba ni da abin da ake bukata qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi alaysa ma'aka qul huwallahu ahad to kai baka haddace qul huwa bane qala bala yace na haddace ta mana qala thuluthul qur'an annabi ya ce mishi to ka haddace ɗaya bisa ukun qur'ani qala nabi sake ce mishi alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fathu baka haddace wannan sura ba qala bala yace na haddace mana qala rubu'ul qur'an yace ita kuma rubu'i ce qala alaysa ma'aka ya qul ya ayyuhal kafirun baka haddace quliya ba qala bala ya rasulullah yace na haddace mana qala rubu'ul qur'an yace ita ma rubu'i ce qala alaysa ma'aka idza zulzilatil ardu zilzalaha baka haddace zalzala ba qala bala yace na haddace mana qala rubu'ul qur'an nabi yace ita ma rubi yace qala lahu tazawwaj nabi yace mishi to ka samu kai aure dai da zaka kaje kai aure wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma ya hasana shi da ko su malamai kamar Sheikh Al-Albani shi yana karkata zuwa ga raunin wannan riwaya ita ma riwaya ta uku zamu take ta kuma akan ta ta uku na insha Allah ita ce riwayar Mu'ad ibn Abdullah al-Juhani da yake cewa anna rajulan min juhaina wani mutum a cikin kabilar su ta juhaina akhbarahu ya bashi labari annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi subh idza zulzilatil ardu zilzalaha fi rak'atayn yayi sallah asubahi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen sallah ya karanta suratul zalzala a raka'a farko aka sake tasowa raka'a ta biyu sake maimaita karanta ta sai mai ruwa yake cewa fala adari ban sani ba a nasiyan nabi sallallahu alaihi wasallama shi annabi ya manta ne cewa ita ya karanta a farko ya maimaita am qara'a zalika amdan ko yana sane ya karanta a bisa malaman da suke ganin cewa al-afdal shine kada a maimaita sura a wata raka'a amma dai ya halasta kamar yadda ya zo anan kuma kamar yadda ya zo a wasu nassoshi ya zo a cikin sallar daren manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wata rana yakan yi sallah da kulhuwa ita kadai yayi ta maimaita ta saboda haka babu laifi dan an maimaita ko amdan ko sahawan duka babu laifi babu ne yana nuna ashe suratu suratu zalzala tana cikin surorin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin sallah da su kuma har yakan yi sallah asubahi da ita duk da sallah asubahi sallah ce da ake tsawaita karatu wani lokaci amma wani lokaci yakan takaitu akan matsakaitan surori ko kuma har gajeriyar sura kamar wannan sura wanda adadin ayoyinta aya nawa ne aya takwas haka ne ko wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi da al-Imam al-Bayhaqi kuma hadisi ne sanadin sa kyakkyawa shi kanshi al-Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo shi a cikin Sifatus Salah kuma ya tabbatar da wato ingancinsa kyakkyawan hadisi wannan sa daga cikin hadisai da suka zo game da falalar sura sai Allah madaukakin sarki yace idza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza ƙasa matukar girgizawa wa akhrajatil ardu afqalaha kuma ƙasar ta fitar da nauyaye-nauyayen da ke cikinta wa ƙalal insanu kuma mutum ya ce malaha da ya same ta Allah ya ce yau ma'izin a wannan rana tu haddisu akhbaraha za ta ba da labaranta bi anna rabbaka au halaha domin kuwa ubangijinka ya umarce ta da yin haka shine ma'anan au halaha yawma idin a wannan rana yasturun nasu mutane za su fiffito ashtatan a wawwatse liyurau a amalahu don a nuna musu ayyukansu faman ya'mal mithqala dharratin duk wanda ya aikata aiki gwargwadon ƙwayar komayya khairan na alkhairi yara zai gan shi wani mai amal bisa ƙalar zartin khairan yara wanda ya aikata aiki na alkhairi ko ƙwayar zara ne zai gan shi wa man ya amal kuma wanda ya aikata mithqala dharratin daidai da ƙwayar zarra sharran na sharri yarahu zai gansa Allah ka tsare mu Allah madauki sarki ya bude wannan sura kamar yadda muka gani da bayani akan wani sharadi to sabuwa da su faru shine idza zulzilatil ard Allah yace idan aka girgiza ƙasa wannan ƙasa da ake gani wadda tun farkon duniya Allah ya sanya mata jibalun rasiyat duwatsu da suka daddanne ta Allah ya sanya ta zalulan ya sauƙaƙa wa mutane mu'amala da ita su tona su yi fandisho su tona su yi rijiya su yi kabari su yi jujiya ta su yi noma su tona su cire ma'adanai kuma ana zaune lafiya lau a cikinta ba ta ba da wata matsala ba ta ba da matsala ba ta girgiza ba ta faffashewa suna nan suna rayuwa a cikinta har suka giggina garuruwa da birane suka dandaɓe su suka yi kyau ga sunan ko'ina masha Allah idan aka tashi alkiyama ta taho to Allah zai girgiza ta girgiza za ta rusa komai da ke kanta shi ne iza zulzilatil ardu idan aka girgiza ƙasa sai Allah bai iya yana bai ce zilzala matukar girgiza wata yadda za ta yi za ta yi rawa ta girgiza ta tsatsage ta yi motsi wanda Allah ya ce yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila ranan da za a girgiza ƙasa da ita da duwatsu duwatsun su waye gari su zama kathiban tarin yashi mahilan niƙaƙƙe wanda yake bin iska fala hawla wala quwwata illa billah cikin muzammil kenan ko oroji Allah yace wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa hukkat yace wa idhal ardu idan kuma kasa muddat aka taleta aka wareta babu lungu babu rami babu kwana la tara fiha iwajan wala amta babu tudu babu kwana safsafan ko ina a miƙe wa alƙat ma fiha abinda dukke cikin ta zata tunkuro shi wata hallata zama empty wa azinat li rabbiha kuma ita zauna tana sauraron uban umarnin ubangijinta wa hukkat kuma dama abin da ta yi kawai kenan a wani wannan cikin ishka kenan a wani Allah ya ce mana idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa idza rujjati idan aka girgiza ƙasa rujja iyakar girgizawa wa bussatil jibalu bassa aka dandaka duwatsu dandakawa aka nike su suka yi laushi la haula wala quwwata illa billah Allah ya ce a wani waje kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka a aha me kuke ganin zai faru idan aka nike ƙasa nikewa nikewa akan nikewa wato a nika ta laushi a ƙara nikawa ta ƙara laushi aka cire ta daga wannan tsarin take ciki ya kuke gani Allah ya ce a wani waje watar jibala tahsabuha jamidatan zaka ga duwatsu kana tsammanin yadda ka san su ne da a daskare yadda suke ina a daskare Allah ya ce wahiyar ta murru marar sahab amma suna tafiya ne yadda girgije ke tafiya sun zama ba komai ba an lalata su waɗannan duka ma'anarsu ɗaya da iza zulzatul abuzzala a wani ji Allah yake cewa ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim farko suratul hajj ko ya ku mutane ku ji tsoron Allah Ubangijinku lallai girgizar da za a yi wa ƙasa wani al'amari ne mai tsanani yawma tarawnaha ran da zaku ga wannan abin tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara Allah ya ce ma hum bisukara walakin azaballahi shadid ran da za a ga wannan abin kowa zai firgita ya rude mai ciki ta haife mai ɗa da take shayarwa ta wurga ta ruga da gudu Allah ya ce za ka ga mutane suna magagi kamar sun sha giya suna marisa ko ba giya suka sha ba ba marisa suke ba tsananin azaba Allah ya tada da tarsiya al'umma la ilaha illallah to kuma ka lura a waɗannan ayoyin da ire-iren zamu ji duka ana zuwa da siga ne ta mene ta ismul a filul mabni lil majhul zulzilat ko da irin wani ne makaranta a a katil abu dukkatil ardu haka in ka ɗauko sauran ire-iren sauran da muka wuce a baya wa idan sofu nushirat wa idan sama'u kushirat wa idan jahimu ƙaƙƙiɗat wa idan rusulu duk irin wanda zaka ji yana ta zuwa da alfi'ilul mabniyu lil majhul ko ko abin da wasu ke so a ce alfi'ilul mabniyu ala ma lam yusamma fa'ilu me yasa ake ambatan shi da haka ba a ce idza zalzala Allahu al-arda nisa ba a ce haka ba wa idza dakka Allahu al-arda sai an kawo shi da da da da wannan mabni'u lil majhul malamai suka ce saboda na farko an riga an san waye zai Allah ne zai na biyu kuma litahwil dan abin ya ƙara firgita mutane ana so ana labarin alkiyama mutum ya firgita ya tsorata dan ya tuba ya koma ga Allah ba a so labarin alkiyama ya zama a cikin shi akwai wani sarari na natsuwa ko annashuwa ko sharholiya ko dariya ana so idan ana yin shi ne mutane suka cikin jejjerinsu isa Allah ya yawaita faɗan ire-iren waɗannan lafazin azzalzal ana karanta shi a ce azzalzal ko azzilzal idan an yi ma zayun ɗin kasara ya zama mazdari shine az-zilzal zalzala yuzalzilu zilzalan to mazdari kenan kuma aka ce az-zalzal ya zama ism ism ne kenan az-zalzal kuma yana yake cewa al-waswas da kuma al-jarjar waswasi da kwankwada idan ya zo da fata ya zama suna idan ya zo da kasara ya zama ya zama masdari tunaka anan masdari ne idza zulzilatil ardu zilzalaha ko kuma kada da zalzalaha ban iya tana ku ne kantawa da zalzalaha ba da zilzalaha ne kaga a can ma inna zalzalatas sa'ati ko inna zalzalatas sa'ati nan kuma zilzalaha sai ce da zalzala inna zalzalatas sa'ati shay'un azim wannan azzalzal din yaushe za a yi shi malamai su maganganu guda biyu magana mafi shahara mafi ƙarfin dalili shine za a yi shi ne inda nafhatil ula a a gusar ƙaho ta farko mun karanta a baya cewa za a yi gusar ƙaho ko dai biyu ko dai uku to a wannan ta farkon wadda ita ce idan a yau mai fi suri randa za a busa ƙaho annafqatul ula wanda fasa ikaman fis samawati wa man fil ard wanda idan aka busa ƙahon mutane za su shiga cikin as-sa'iq ko dai zama suma ko kuma mutuwa amma dai duka dai mutane za su firgice gaba ɗaya su faɗi to wannan girgiza wannan girgiza za ta faru ne a daidai lokacin da za a ɗauke mutane saboda a kafin a ɗauki ran mutane da suke duniya waɗanda sauran ashararai kamar da yawa cikin hadisi za su saura a daidai wani lokacin gaba gida to ba za a dinga ɗaukar ransu ne ɗai ɗai ɗai haka ba yadda aka yadda mutuwa take ɗauki ɗai ɗai yanzu ta lallabo ta ɗaukiwa ne an jima ta ƙara fisgawa ne gobe ana zaune shuru ta sake ɗaukan wani ba irin wanda za ta musu ba su Allah maɗaukin sarki zai zo musu da mutuwa ne a kakkiya la ta'tikum illa bagta sana ta zo musu lokaci guda ne to kafin ta zo sai sun shiga cikin firgici mabambanci daga cikin firgicin shine wannan ne ɗaya daga cikin su za a lalata gaba ɗaya sistem ɗin duniya duniya ba ta zama yadda take haka ba za a yi buji-buji da ita su ne za su riski wannan sannan sama ma za ta lalace wai wacce shakku sama bil gamami wa nuzilal mala'ikatu tanzila a daidai wannan lokacin ne za a yi musu wannan a a atisayi na lalacewa duniya gaba kida ƙasa za ta wargaji duwatsu da ruwa da koguna da komai zai ɗaiɗaice Allah zai sheƙe komai ya zama babu wannan sistem ɗin da ake gani a duniya da rana da wata da taurari duka za a kisfe su gaba kida shi kenan fa waƙa'atil waƙi'a dai aukuwa ta riga ta uku to daga nan ne kuma sai Allah ya ba mala'ika umarni sai ya busa ƙaho busa ta farko a daidai wannan lokaci na yawma tarjifur rajifa shine busa na farko din sai Allah ya ce mene tatba'u haradifa idan aka yi busa na farko bayan dama ƙasa ta riga ta ɗaiɗaice idan aka busa na farko kowa da komai mai rai sai ya mutu sannan kuma yau matar jifin rajifa tatba'u har rajifa ko to shine summa nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna sai a sake wani sabon busan sai ga mutane sun miƙe suna kallon junansu waɗannan dama su suna nan a kwance a bayan ƙasa fululu wanda kiyama ta tare da su sauran halittu kuma waɗanda suka mutu tun farkon duniya har zuwa kafin wannan busa su kuma suna ƙarƙashin ƙasa shi ne ƙasa za ta fara musu wannan tumbatsan tana tana fitar da su bayan Allah ya zuban mata da wani mamakon ruwa wanda ya cikin hadisi game da makaranta a baya wannan ruwa zai shiga cikin duk wani matsugunin kabari da duk wata makabarta ya shiga cikin ya sadada cikin dukkanin kabarburan nan ya taba wannan raguwan a tsinin ƙashin kwankwaso ɗin daga nan ne dukkanin mutane za su fara dawowa cikin hayyacinsu jikinsu na ginuwa fa'idahun kiyamun yanzu wuna wannan shi ne ra'ayi na farko da malamai suka kawo wanda yake da cewa wato wannan tashin hankali na zalzala zai faru ne a daidai lokacin busar ƙaho na farko Allah ubangiji ka sa mu cika da imani Allah ka gafarta mana ka sauka mana mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai wasu malamai suka ce wannan zalzalar za ta faru ne gabanin lokacin hura ƙaho a cikin manya-manyan alamun tashin alkiyama da rasu dogaro da wani hadifi da ke cikin sayin muslim daga sahabi abu abu huraira Allah ya kara masa yadda da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taqiul ardu aflaza kabidha ana nan wata rana ƙasa za ta amayo da kayan cikinta afladal kabid kaman kayan ciki da an fasa cikin dabba kaman sani haka za a ga kayan cikin ya agogo to haka kasa kawai za ta tsatsage sai ta fitar da afladha kabidha amsalal uswan wasu dogaye kaman dogayen hasumiya ko dogayen a turaku nabi ya ce min zahabi wal fiddati za ta tunkuɗo abin da ke ƙarƙashinta na zinariya da azurfa wato arzikin da Allah ya zuba a cikin ƙasa wanda mutane suke ƙwaƙula suna samun kaɗan-kaɗan suna tunƙahu to idan duniya ta zo ƙarewa sai Allah umarci ƙasa sai ta fito da shi gaba ɗaya lokaci guda ga yanar duk wanda yake so ya ɗiba idan ta fito da shi haka mai yawa fa ya ji ulƙatilu mutumin da ya taɓa kashe wani saboda duniya sai ya zo ya gani fa ya ƙulu fi haza ƙataltu sai ce o akan irin wannan abin da je na kisa gashi yanzu da yawa da yawa da yawa wa ya ji ulƙaɗi'u wanda ya yanke zumunta saboda arziki da ya samu shi ma sai ya zo in ya gani fa ya ƙulu sai ya ce fi haza ƙata'atu rahimi akan dukiya da Allah ya mun ko akan dan uwana ya hana na abin da Allah ya bashi shine na je na zumunta da shi ikon Allah yanzu kuma gashi ga banza wa ya ji usariqu sai wanda ya taba yin sata har kama shi aka bai hukunci sai ya zo shi ma fa ya kudu sai ya ce fi hadha saraqtu hatta quti'at yadi akan wannan abun banzan na je ne sata aka yanke mun hannu nabi ya ce thumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu shay'an duk waɗannan waɗanda mutane ne masu son duniya da wanda ya kisa saboda duniya da wanda ya yanke zumunta saboda duniya da wanda ya taɓa yin sata saboda duniya ai za ka ɗauka an sun ga arziki gashi nan marara za su fara ɗiba ne ba ji ba gani ko amma lokaci ya ƙure ba a lokacin duniya ta riga ta gama lalacewa duk yadda mutum ya kai ga san duniya da san abin duniya idan gargarar mutuwa ta zo sai ya ji baya sha'awar komai sai ya ji to me amfaninsa ba ku ji labarin wata wasiƙa da kwanaki wani tsohon shugaban ƙasa ya rubuta ba yana yana yana nadamar yau shekararsa casa'in da hudu a duniya yana da damar irin abubuwan da ya yi da irin kayan arzikin duniya da ya tara da irin badakalar da ya aikata yanzu yana da dama yana jin ba su da amfanin komai a wurinsa kuma a lokacin za ka ji to me za ka yi da su ba ka bukatar wani abin daɗi ba ka bukatar wata sutura ta gadara ba ka bukatar wani wurin kwana na musamman ba ka bukatar aure ba ka bukatar abin hawa ba ka bukatar gasa ta kuɗaɗe idan mutum ya riga ya taho ga mutuwa zai ga duk waɗannan ba su da amfani in ya ga mutuwa marara ko in ya tabbatar rayuwa ta riga ta ƙare mushi tunanin shi da ɗabi'arsa da abin da ya fahimta na rayuwa ba za su ba shi dama ya irin abin da matasa da masu ƙananan shekaru suke da shi na gurace-gurace ba to haka irin wannan manzala sai sama ya ambata ya ce sun mai da unahu fala ya aku zuna minhu shay'an sai su wuce su koma ba za su ɗauki komai daga cikinsa wasu malamai suka ce wannan shine ma'anan idza zulzilatil ardu zilzalaha da yake wannan ra'ayi ne wanda yake mai rauni in an kwatanta shi da wancan na farko amma dai malamai sun ambace su al-imam ibnu jarir rahmatullahi alaihi ya fitar da hadisi da isnadin sa zuwa ga sahabi sayyidina abubakar radiyallahu anhu yake cewa daga sahabi abdullahi dan amr as shine ruwaito wannan hadisi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma nazalat idza zulzilatil ardu zilzala lokacin da Allah ya saukar da wannan aya wa Abubakar da Siddiq qa'id sai na Bakar yana zaune kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa baka sai ya fashi da kuka hina sami'a ayatiha yayin da aka karanta waɗannan ayoyi da abin da ke cikin sa na tashi hankali sai na Bakar kawai sai ya fashi da kuka fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mishi ma yubkika ya ababakrin manzo Allah ya ce mishi ya abubakrin me yasa ka kuka qala yubkini hadhihi suratu wannan sura ita ta sa ni kuka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa laula annakum taqtauna wa tudnibuna fayaghfir wa tatubuna fayaghfirullahu lakum لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر الله لهم Maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mashi kai Abubakar abin ya wuce da kake tsammani. Da a ce mutane ba sa kuskure, sannan su zo su yi laifi, sannan su zo su tuba Allah ya fe musu, da Allah ya shafe mutane daga wannan duniya ga baki ɗaya, ya halicci wasu waɗanda za su dinga yin laifuka suna tuba Allah yana gafata musu domin daga cikin sunayen Allah akwai at-tawwab akwai al-ghafur akwai ar-rahim waɗannan sunayen idan babu masu laifi waɗanda Allah yake gafata mai mun musu to ma'anar sunayen ba su ba su cika ba ma'anar sunayen ba su cika ba a zamanin sayyidina Abdullahi dan Abdullahi dan Zubair yana sarki a Makka wata rana sai aka yi girgizar ƙasa sai ya firgita shi da mutanen shi kawai sai ya ce malaki ya art me ya same ki ne yake ƙasa shi ne sai wani cikin sabbin yake ce mishi laura ɗakat na kamatul kiyama yau shi za ka yi ba ƙasa wannan magana in ta amsa fa shi kenan ya zama kiyama fa za ka kusa tsoron da kiyama mun gane ya ce mishi laura ɗakat na kamatul kiyama da ta yi magana da ta amsa maka da kiyama ta tsaya a takaice dai Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzala idan wato ƙasa Allah ya girgiza ta tsabara girgizawa Allah ya ci gaba da cewa wa akhrajal ardu athqala wa akhrajat kuma ƙasa ta fitar da asqalaha abubuwan da suka nauyaye ta wato ta fitar da abin da ke cikinta na mutane matattu gawawwaki ahya'an sai ta fitar da su kawai wato da ransu bayan da suna cikinta matattu duba ka ga irin yadda ƙasa Allah ya mata baiwa na iya ɗauke dukkanin abin da aka zuba mata sawa'un matattun ne kamar da ake kaburbura a zuba mutane sawa'un bola ce da ake zubarwa sawa'un gine-gine ne da ake zubarwa da gwalan masana'antu ne ko menene duk abin da ya sauka canye shi take da ruwan sama da jinin yankan dabbobi da bola da rana da iska da taki da ainihin wato iri da ake shukawa komai ƙasa tana ɗaukar shi da kuma mutane matattunsu kamar da Allah yake cewa alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata ashe ba mu sanya ƙasa ta zama tana da tana tana jujjuya al'amarinta ba ahya'an wasu suna rayuwa wa amwata wasu wasu kuma suna mace bayan lokaci kuma waɗannan ahya'an su kuma sake kuma matattu su kuma sake haifan wasu rayayyu haka za a yi ta jujjuya wannan sabata juya ta din har zuwa wannan lokacin to Allah ya ba wa ƙasa wannan ƙarfin da wannan wato a wannan ƙarfin sarrafa abubuwa mutane dama da ƙasa aka halice su kuma da Allah ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa muka halice ku wato asalin hajji annabi Adam kenan alayhi salam sannan zuwa gare ta in kun mutu za a maida ku sannan kuma daga ita za mu tashi ku da za a kwatanta barin wani cikin mutane a ce ba za a rufe shi da duk sauran ma za su mutu saboda warin da zai dafe da za a kwatanta barin wani a ce ba za a rufe shi ba in ya mutu da inda yake zaune ba za a iya rayuwa ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula an Allah ta dafanu da ba dan kada ku daina rufe gawawakinku ba da sa'altullah an yusmi'akum min azabil qabri shay'a da na roki Allah ya jiyar da ku wani sashe na kwanzagwarmar da ake buga wa kafirai a cikin kabari to akwai maslaha cikin wannan ya zama wa'azi inda an ji za a tsorata ga wani wani shashancin amma kuma zai haifar da wata mafsada shine duk wanda dan uwan shi mutu kasan cewa wannan mutumin yayi ta kadaranci kaza wannan mutumin yayi taurin bashi yayi wasa da sallah ya cuci mutane tsohon azzalimin ma'aikacin gwamnati ne tsohon azzalimi ne mai kaza mai kaza mai kaza kai anyawa da zai kai labari kuwa bari kai mu aje kayan madaki ba za ba za a ji a rufe shi ba saboda kaunar shi da muke da kuma ba a rufe shi ba an shiga matsala za a shiga matsala a ta samun damuwa annoba iri daban-daban to saboda dar'ul mafasid muqaddamun ala jami'il masalih sai a hakura da iya wa'azin da aka ya isa amma dai kar a ji din domin kuma ba kamar wa'azin da aka yi mana ba kamar mu ji karan azaban ne da kanmu ko mu gani ba sai bai ce to a ci gaba da rufa gawoki jama'a wannan kadai Allah da ya ba mu ikon yadda za a yi da gawa a rufe ta ba karamin alfarma ce Allah ya mana ba kamar yadda muka sani a tarihi da ba a san haka ba sai da aka yi mutuwa ta farko kamar yadda Allah ya bada labari fa arsalallahu fa ba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi riyahu kayfa yuwari sawata akhi Allah ya aiko da tsuntsu wanda yazo yana caccaka a ƙasa yana nuna ma kabila da ku habila habila ko kaifa yuwari sau'ata akhi yaya zai rufe wannan al'aura ta dan uwansa da ya fushi daga nan ne Allah madaukakin sarki ya kimsa ma banu adama wannan fasaha ta ta takbir ta rufe gawa kuma ko ina ka je duniyar mutane abin da ake kenan in banda wasu fandararu da ba a rasa ba kamar masu kona gawa cremation kenan ko masu mummification ko wani abu amma dai mafi al'ummar duniya abinda suka sani kenan musulmansu da arnansu sun san cewa gawa rufe ta ake a saka ta a cikin kabari ko da kabarin nan yana kusa da mutane ba za a ji wari ba ba za a ji hayaniya da bala'in da ke faruwa a cikin kabarin nan ba duk da yake akwai wasu dabbobi wanda ba mutane ba Allah ya huwace musu suna iya ci tumakai da raƙuma da jakuna da dawakai duka suna jin Allah ya huwace musu jin abin da ke faruwa cikin kaburbura kamar da ibn taymiya yake ba labari a cikin sultafansa cewa a inda yake magana a cikin azabar kabari cewa a wasu zamunna akwai cututtukan da idan dabba ta yi idan dabba cikin ta ya kulle kamar raƙumi ko ko doki ko makamancin sa aka rasa yadda za a yi a masa magani sai a je a kulle a daure shi ya kwana a makabarta idan gari ya waye ko za a gan shawarki ya gama zawaye duk abin da ke cikin cikinsa saboda bala'in da ya ci cikin dare sai a je makabartar kafirai sai a sai a daure shi ibn jami'a ba da wannan labarin to kuma har yanzu zaka zaka yi fira da masu kwana a makabarta kamar masu gadi ko wasu hatsabibai da suke zuwa makabarta cikin dare za su baka labarin irin abubuwa na tashin hankali da suka gani tun daga firgicin ma da zaka ji a wurin da yanayin da yake canzawa a ya zuwa cikin wani hadisi wanda hadisi ne ya tabbata yana cikin ainihin mujamul tabarani al-kabir wasu mutane a cikin banu isra'ila suka roki Allah suka ce Allah yana suna so Allah ya gwada mu suka je za su je makabarta suka je makabarta suka yi sallah suka ce suna suka yi addu'a suka ce suna roƙon Allah ya gwada musu wani sashe na abin da ke faruwa da da mutanen cikin makabartar nan ba su ga komai ba hasan ba su fita sai su ga wani kabari kawai ya buɗe shiga wani mutum ya fito kamar da suka bada labari mutum ne wanda kanshi ba komai kwalkwal kuma jikin shi iya inda suka gani iya kirjin shi yayi fari fat kamar an narka azurfa yace musu ku kuma suwaye suka ce mu mu kan mu ne suwana da wane da wane kaji abin da ya kawo mu kaji abin da ya kawo mu sai ce kar ku yi fatan ku san wannan abu ku dai ku je ku ci gaba da tuba kun ganni nan da mutuwa ta yau shekara ɗari da wani abu amma har yanzu jikina bai yi sanyi ba daga zazzabin daukar rai daga sakaratul mauti kafin ma'i magana sauran abubuwan da suke faruwa sai kuma cikin kabarin shi kabarin ya rufe wannan kisa ce sahihiya ta faru ne a wani zamunna cikin zamunnan baya to duk wannan abin da ke cikin ƙasa da aka rufe dukkanin halittu a cikinta tun daga farkon zamani har zuwa yau da muke magana ake rufe halittu ko ba za a gushe ba ana rufe su a ciki har ƙarshen alkiyama to wannan shine sakal din sun mata nauyi shine wa akhrajatil ardu athqala ƙasa ta fitar da wannan abin da yake da nauyi a cikin ta na halittun Allah wanda sun riga sun gama radaddagewa sun zama ƙasa amma dai suna nan a cikin ta ibnu abbas yake cewa athqalaha ai mautaha matattun cikinta tukhrijuhum inda nafkhati thaniya za ta fushe su a wurin kaho na biyu shine idan idan arrajifa din kenan sun maru suka fi ukura kaga a na farko a a duka sauran sun mutu wanda suke rayu a duniya sun mutu a na biyu kuma za a tashi na cikinta da kuma wanda suke dama suna samanta sune yan mutuwar ƙarshe sai Allah ya tashi su gaba ki alimamu sidi yake cewa afqalaha ay ma fi batniha min al amwati wal kunuzi za ta fitar da abin da ke cikin ta na matattu na gawawwaki Allah zai raya su su fito wal kunuz da kuma taskokin nan da suke karkashin ta amma wasu malamai sun yi ta'aliki anan cewa al kunuz wadannan da muka ambata su za su fito ne kafin karshen kiyama wancan abin nan a plaza kabidi hadin za ta tunkuɗo su ne kafin a fara gangan kwanan na kiyama gab da shi ƙarshensa domin a lokacin ba su da wani sauran amfani dama Allah ya taskace su a ƙasa ne don mutane su dinga neman su suna samun arziki to a yanzu duniya ta ƙare ta zo ƙarshe babu buƙatar su sai ƙasa ta tunkuɗo su gabaki ɗaya to wannan zai faru gabanin ainihin wato annafkhatul ula ma din ita kanta ba za mu ga cewa anan a wannan aya ta biyu da Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha a a a a ka'idar gama garin larabci da kawai sai a ce wa akhrajat athqalaha da bai kamata a maimaita al'ard ba saboda a kaidar larabci shine ma aka ambaci suna sai kuma a ambaci damirinsa ba za a maimaita ba da sai a ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajat athqalaha kamar da aka ce wa qala lil insanu malaha ba ce wa qala lil insanu lil ardi ba to me yasa aka maimaita wannan lafazin wanda ya saba ma abinda aka saba ji a gama garin larabci me yasa aka maimaita lafzin al-ard a aya ta biyu wanda ya saba wa abinda aka sani na ka'idan nahwu ta gama garin larabci da cewa za a yi wa akhrajat al-qalaha kawai babu bukatan wa akhrajat al-ardu afqalaha wannan shi ma an maimaita shi wannan takrar ne shi ma littahwil dan ƙara tsananta labarin ana so wato labarin ya sanya mutane tsoro da firgici da tashin hankali dan mu shiga cikin Allah gafarta mana amin Allah karambata mana kamar rahama abu shakka wannan sura ta daga cikin sura masu tashin hankali amma saboda mun saba jin ta ne muna ji kullun kullun sai muga kaman ba wani abu bane kullun limamai suna karanta idza zulzilat idza zulzilat alama wani ya ga ma sun matsa wa mutane kullun suna karanta kuliya kuliya suna karanta wattini washamsi waduhaha waɗannan surori amma muna ganin kaman ba komai bane za ku yi tunawa yawa masu albarka dama yana cikin manufar da muka ce bari mu takaitu akan tafsirin juzo amma saboda galibin surorin da suke ciki kowa ya iya su ana mu'amala da su kullum a yau da kullum amma kuma ba mu nabba'antu ba mu faɗaku game da abin da ke cikinsu na saƙonni abin da ke cikinsu na ilmomi abin da ke cikinsu na wa'azi ba na san dai zuwa yanzu galibi mun tashi daga wannan tunanin mun san cewa wannan surori abin da ke cikinsu na wa'azi ya bunƙasa ba ga dai sura kankanwa mu zo nan taitan allan baku da mu wanda muna tsammanin kawai za a karanta ta a wuce sai a kai a kawo a kai a kawo a kawo abin da ke cikinta Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya mana rahama Allah kuma ya amsa mana bukatunmu na alkhairi Allah ya tsaka magabatanmu Allah kuma ya sauwaka mana a dukkan rayuwarmu da kuma a ƙarshen al'amari a wannan rana mai tafi wadda larai ba fiha Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله